أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
barkanmu da sake haduwa a wannan dare na ainihin bakwai ga watan shida tun jimada al'akhira hijiran manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama 445 ci gaba da karatunmu na nuniyatu al'imam al-kahdani rahmatullahi ta'ala alaihi wannan shine karatunmu na sha bakwai ko? za mu tashi zancen abin da ya shafi ilmin nujum baiti na ɗari da tasa'in da bakwai ko da takwas قال الناظم رحمه الله قال الناظم رحمه الله لا تتبع علم النجوم فإنه لا تتبع علم النجوم فإنه متعلق بزخارف الكهان متعلق بزخارف القرآن علم النجوم وعلم شرع محمد علم النجوم وعلم شرع محمد في قلب عبد ليس يجتمعان في قلب عبد ليس يجتمعان لو كان علم للكواكب أو قضى لو كان علم للكواكب أو قضى لم يهبط المريخ في السرطان لم يهبط المريخ في السرطان والشمس في الحمل المضيء سريعة والشمس في الحمل المضيء سريعة وهبوطها في كوكب الميزان وهبوطها في كوكب الميزان والشمس محرقة لستة أنجم والشمس محرقة لستة أنجم لكنها والبدر ينخسفان لكنها والبدر ينخسفان ولربما اسود وغاب ضياهما ولربما اسود وغاب ضياهما وهما لخوف الله يرتعدان وهما لخوف الله يرتعدان اردد على من يطمئن إليهما اردد على من يطمئن إليهما ويظن أن كليهما ربان ويظن أن كليهما ربان يا من يحب المشتري وعطاردا يا من يحب المشتري وعطاردا ويظن أنهما له سعدان ويظن أنهما له سعدان لما يهبطان ويعلوان تشرفا لما يهبطان ويعلوان تشرفا وبوهج حر وبوهج حر الشمس يحترقان وبوهج حر الشمس يحترقان أتخاف من زحل وترجو المشتري أتخاف من زحل وترجو المشتري وكلاهما عبدان مملوكان وكلاهما عبدان مملوكان
والله لو ملك حياة أو فنا والله لو ملك حياة أو فناء لسجدت نحوهما ليصطنعان لسجدت نحوهما ليصطنعان وليفسحا في مدتي ويوسعا وليفسحا في مدتي ويوسعا رزقي وبالإحسان يكتنفان رزقي وبالإحسان يكتنفان بل كل ذلك في يد الله الذي بل كل ذلك في يد الله الذي ذلت لعزة وجهه الثقلان ذلت لعزة وجهه الثقلان To, mu bar shi haka sau da lokaci. Na'am. Ah, kamar yadda muka yi ishara cewa wannan karatu raddi ne da kuma bayanin malam akan mas'ala ta ilmin nujum raddi akan ilimi na at-tanjim wal kahana da kuma hani akan alqawlu bit ta'thir fi harakatil kawakib wanda suke ganin motsawar da taurari suke da gudanawarsu suna da tasiri a cikin kyawun rayuwar ɗan adam ko lalacewarta to kaga cikin masu bugun ƙasa akwai wanda suke amfani da haka kuma bayanin cewa dalilin da ya sa Allah ta'ala ya halicci taurari zai mana bayani duk da ba mu karanta shi ba cewa innan nujuma ala thalathati aujuhin taurari sun wato nau'i uku ne akwai wanda Allah ta'ala ya halice su don kwalliya ga sama laqad zayyana samaa ad-dunya bi masabiha akwai wanda Allah ya halice su don jefo shedanu masu zuwa satar ji illa man istaraqa as-sam'a fa atba'ahu shihabun mubin akwai wanda Allah ya halice su don a dinga gane hanya ana sanin wato ainihin lissafi yace wa alamat wa bin najmi hum yahtadun da abin da ya fita daga cikin wannan ukun dangane da taurari at-taqawul ni ala Allah da kuma hada Allah ta'ala da wani da kishiyantar Allah subhanahu wa ta'ala cikin gudanarwa ina fata an gane dan haka shi ilimin taurari kamar yadda malamai suka ce ya kasu kashi biyu akwai ilmu at-tasir akwai ilmu at-ta'thir ilmu tasir shine ilimin wato mutum ya yi karatun abin da ya shafi falak na taurari don sanin da gano alkibla duk inda ka tsinci kanka ko kuma a wata na'ura da za ta nuna maka ga inda alkibla take da harkar abin da ya shafi agogo da lissafi an fahimta to wannan duka ba laifi ba ne amma ilmu ta'athir wanda yake ganin cewa tauraro kaza idan aka haifi mutum a lokaci kaza to rayuwar shi za ta fada cikin hadari tunda an haife shi a lokacin da tauraro ba shi da haske ko lokacin da kaza da kaza da sauran dai sauran shishigi da suke a cikin lamarin kaddara to mutum ya kudurce haka wato abu ne wanda zai kai shi zuwa ga shirka babba da kuma wanda suke ganin taurarin masu suke gudanar da duniya suke gudanar da halitta daga cikin shaidanu aljanu akwai masu bautar taurari haka bokayen da ke musu aiki su daga wannan kafirci ne kaulan wahida akwai kuma wanda yake ganin wato kawai takalidanci ne ya taso cewa lokacin hasken tauraro ko lokacin rashin hasken tauraro za a iya fadawa cikin matsala kaza amma yana ganin Allah ne zai kaddara sai dai tauraron ya zama sababi to wannan suka ce karamar shirka ce bai fitar da mutum daga musulunci ba an gane ko amma dai ya aikata saban Allah su taurari ba su da wani tasiri face abin da Allah ta'ala ya umarce su da shi yasa zamu je gaba ya ce fa kilahuma abdani mamlukani tayyib sai ce la tattabi ilman nujumi karka bibiyi ilimin taurari فإنه متعلق بزخارف الكهان domin ilimin taurari yana da alaka yana ta'allake da zakharif wato ƙarairai an ce zukhruf zukhrufa zakhrafa alqawla yani kadhiba kadhibatan wa zakhrafaha bi mahasina mutumin da zai yi ƙarya zai mata kwalliya da wasu abubuwa haka ya dan badda sawu to kaga ai bokaye ba sa fitowa su ce ƙarya na maguri kaza ko ƙarya ce zai yi amma sai ya rufe ta da wasu dubaru to su ne zakharif to lallai ilimin taurari yana da alaƙa da ƙarairayi na taura na bokaye alkohan jami'in kahin ƙarairayi na bokaye shekul islam ibn taimiyya rahimahullah yake cewa wa'alam anna ilmat tanjimi mimma yunafi tauhida wa yuqi'u fi shirki لأنه ينسب الحوادث إلى غير من أحدثها وهو الله سبحانه وتعالى شيء علم توراري wato ilimin tanjim na ta'athir yake nufi galibi salaf zaka ji itlakan suna inkarin ilimin tanjim arwaito nan daga su Abu Hanifa Malik Shafi'i Imam Ahmad da sauransu da kaga sun yi inkarin ilimin tanjimi ba suna nufin ilimin taisiri ba ba ilimin taisiri da za a gano lokaci da sauransu ba duk da an samu wanda shi ma wannan din sun ce bokanci ne kamar fakharuddinin razi da aka kawo mai agogo ka san abu yana farko za ga malamai suna ta ɗarɗar da shi yanzu haka harkar intanet ɗin nan da farko malamai suna ta hanawa hatta abin da ya shafi kwamfuta da wane ne akwai fatoyin shekh bin baz Sheikhul Uthaymin duk suka hana hana sai gashi daga baya sun halatta su ma suna da mawaqi suna da website website da ake zuba karatuttukan su ake turo tambayoyi da sauransu to abin yazo hadisa sabuwa zaga malamai ba kowa bane zai fahimce shi kai tsaye sai yau da gobe hatta chatin na su Facebook da wane ne mu da kanmu da mun ta mun ta hana su tugo lokacin musamman su tugo da sauransu to abu ne yana farko hatta salula fa akwai malaman da sun haramta ta da farko sai daga baya abu yake ƙara bayyana wajen fafi tajribi ilmul haqa'iq shi yasa malamai suka ce ba a yin ijma'i malamai ba sa yin ijma'i kan mas'ala a lokacin faruwarta ijma'i yana biyo bayan an gama tattara wato ainihin bayanai an gama sanin gundari da ɗaiɗaikun matsalolin da ke tattare da wannan abin ko rashin matsalolin sannan sai malamai su yi ijima'i an fahimta ko amma matsalar da za ta faru malaman da suke raye a lokacin ba zai wuya su iya yin ijima'i a kanta sai bayan tafiya su ne za a samu ijima'i akan akan wannan matsalar na fata an gane wannan an nufin cikin hawadith waɗanda suke aukuwa wanda ba su da nasu dama da nasi ba a binciken ina ijma'i ko mukhalaf to saboda haka sai shekul wato fakhruddin razi an kawo mai ainihin agogo kamar yadda wato wahid abdussalam bali ya kawo cikin littafin shi asarimu me yake da suna littafin nan na ruqya da asarimul battar asarimul maslul ne a bakina na ibnu taymiyyah asarimul battar ala shati ala انت نادي ابن تيميه السالم البتار في التصدي للسحرة الأشرار طيب أتكي ياكا ونن لابار فخر الدين الرازي ياكا وميكا لا أقوغو ميبوي وادن kawai ya ga abu shi kadai yana harba abubuwa ruwa na fallatsi ana ya ce kai wannan bokanci ne ya ce bokanci ne to kaga shi bai fahimci mas'alar ba ne ba da kyau wannan shibra ce Allah ta'ala da yake ba mawa ɗan adam to wannan bai zama haram to amma an kaji sun ce suna inkari ko suka ko hana ɗalibai koyon ilimin annujum suna nufin ilmin ta'asir wanda musamman a wancan lokacin falasifa sun dukufa kan koyon shi suna koyon shi daga yunani yuna na farko da ainihin farisawa da manya-manyan kafiran baya to da sai gaba ɗaya suke kuɗin goro an gane wannan abu to shine sai ibnu taymiya yace ka sani ilmu tanjim mimma yunafi tauhid ina cikin abin da ke kore tauhidi wa yuqiu fi shirki yakan jefa mutum cikin shirka li'annahu yunsibul hawadith ila ghairi man ahdathaha domin wannan ilimin yana jingina abubuwan da ke faruwa ba zuwa ga wanda yake farar da su ba huwa Allah subhanahu wa ta'ala majmu'ul fatawa ainihin juz'i na 35 safha ta 92 haka al-imamu al-khattabi wato ainihin ya ambata cewa ilmun nuzumil manhiy anhu huwa ma yad'ihi ahlu at-tanjim min ilmi al-kawa'in wal hawadith allati sataqa'u fi mustaqbal az-zaman abinda wani ilimi ne da za a gano me zai faru nan gaba me zai faru nan gaba kaga har sun yi bincike sun gano gasan da rana za ta daina fitowa ko suka ce rana yanzu ta shekara miliyar hudu da miliyan ɗari shida biliyan hudu da miliyan ɗari shida suka ce ana hasashen nan gaba za ta ƙara shekara miliyar goma shekara biliyan goma amma a bincikensu kuma duniyar za ta lalace ruwa zai ainihin wato zai zai gaji da tsayuwa cikin ƙasa ya fasa ƙasa ya shanye duniya amma kuma duk da haka rana ita tana nan ba halittu ba komi amma ita za ta ci gaba da da haskawa a wannan binciken ƙarya ne na banza ne da na wofi tunda rana alkiyama idan shamsu kuwirat wa idan nujumun kadarat an gane ku ba hasken da zai rage sai na imani to kaga sun nuna za a yi kiyamar sannan rana tana nan hayya wannan kuma ya saba ma abin da ya zo a sunna to kaga zai kai mutum zuwa ga wato ainihin yin takharrusi da kuma takawuli ala Allah bi ghairi ilm to daka wannan haramun da sauran dai bayanai da shi al-khattabi yayi al-sheikh ya kawo cikin qurratu uyun al-muwahhidin safa ta 232 sharh kitab at-tauhid al-imam as-sa'idi yace wa tanjimu naw'an ilimin taurari ya kasu kashi biyu qala yake cewa wa الأول يسمى بالتأثير وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الكونية فهذا باطل ويدعو إلى مشاركة الله عز وجل في علم الغيب الذي انفرد به أو تصديقا لما ادعى ذلك لمن ادعى ذلك وهذا ينافي التوحيد لما فيه من الدعوى الباطلة ولما فيه من تعليق القلب بغير الله مفهوم نعم. ولما فيه من فساد العقل لأن سلوك الطرق الباطلة وتصديقها من مفسدات العقول والأديان سيتي الثاني يسمى علم, التفس... علم التيسير وهو الاستدلال بالشمس والقمر والكواكب على القبلة والأوقات والجهات فهذا النوع لا بأس به سواء باشد لي فيه بل كثير منه نافع قد حث عليه الشارع shari'a ma za ka ta kwadaitarwa akan sanin wato ainihin yanda mutum zai gyara ibada da lokuta ta hanyar taurari idza kana wasilatan ila ma'rifati awqatil ibadat aw ila al-ihtida'i bihi fil jihad sanin yanki da zaka yi in ka bata ka gano ta hanyar taurari tauraro kaza gabas ne kake ko yamma an gane ko ko sanin ga inda zaka fuskanta lokacin sallah ko sanin lokacin sallah din saboda daidaituwar rana ko gocewarta ko kaza ko kaza sai ce fa yajibu tafriqu baina ma naha anhu shari'u wa harramahu wa baina ma abahahu wa awjabahu al-awwal al-munafi lit-tauhid duna ath-thani nabiyun shi ba shi da matsala al-qawlu sadid ala kitab at-tauhid safa 195 zuwa 196 to don haka kenan itlaqin da yayi na cewa la tattabi ilman nujum laysa ala itlaqihi ana nufin ilmu at-ta'thir huwa al-mazmum wa huwa al-manhi anhu mafhum علم النجوم وعلم شرع محمد في قلب عبد ليس يجتمعان علم النجوم لا بد يزم علم التأثير كو ilimin taurari da mutum zai iya ganin cewa tauraron da kanshi yake tasiri wa ilmu shar'i muhammadin da ilimin shari'a ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine alkitabu wa sunna wa utitu alqur'ana wa mithlahu ma'ahu qur'ani da sunna kenan fi qalbi abdin laysa yajtami'ani sunna da hadith da qur'ani ba su taba haduwa da ilmun tanjimi at-tanjim at-ta'thiri ba at-tanjim at-taysiri ba an gane ko ba su taba haduwa a zuciyar wani bawa law kana ilmun lil kawakib aw qada zai dan nuna ma fa ya san ilimin taurarin yawa za ku ji wasu abubuwa yace law kana ilmun lil kawakib aw qada lam yahbit al-mirrikh sukan ce marrikh ko mirrikh fi saradan inda a ce ilimi na taurari auqada ko ilimi na abin da ya shafi kaddara yana tare da ilimin taurari lam yahbitil mirrikh fi saradani to da tauraron mirrikh ba zai ainihin wato fada a cikin saraban ba saraban wato ɗaya ne daga cikin alburuj alburuj yuthna ashara alithna ashara buruj guda goma sha biyu ne masaukan rana masaukan rana ko rana takan gudana cikin burji guda a tsawon wata ɗaya zuwa wani watan sai ta fada burji na biyu zuwa wani watan sai ta fada burji na uku har zuwa abraj guda goma sha biyu kowane burji kuma yana da manazil da manazil na taurari shi ma wani tauraron yakan kai kawo jikin rana wanda suke kusa da rana a shamsiya kenan guda bakwai ko guda biyar su ne a wato asayyara sannan wani tauraron shi kuma yana baya ba haka wani shi yana da manazil a cikin wato ainihin manzili na wata na rana guda to akwai taurarin da su kuma suna kai kawo kusan su 20 da wani abu wasu sha kaza wasu bayanai ne wanda ba mu da bukatar su yanzu ana an gane ku to don haka as-saratan ɗaya ne daga cikin alburuj waɗanda suke manazil ne na rana guda goma sha biyu su ne alhamal da al-thawr da al-jauza da as-saratan shine na hudu kenan da al'asad da sumbula al-mizan al-akrab al-kaus al-jadiyu al-dalwu al-hud al-hamal shine na farko farkon manzili kenan na biyu al-thawr al-hamal asali ɗan ƙaramin rago shine hamal to suka ce yana kama da rago ne sai al-thawr al-thawr me bujimin sako shi ma suka ce iya kama da shi na uku aljauza aljauza kamar me ake nufi da jauza kwakwa to aljauza shine na uku na hudu as-saratan as-saratan saratan asali shine me kamar me ake cewa eh a ba yoyo ba kansa kansa haka shine sarrafa ba salisu al'asad shine na biyar zaki as-sumbula na shida zangarniya ko al-mizan mizan ma'auni suka ce shi ma yana kama da mizan yana da tafi biyu al-aqrab kunama al-qaus baka ko al-jadiyu an tauri sun suka ce yana kama da shi eh dan tauren ya dan fado dadin fada ko dan akuya dai addalu guga alhut kifi kawo kuma duka waɗannan sunayen manazil ne na taurari da rana na rana da taurari guda goma sha biyu an rike su alhamalu althauru aljauza'u assardanu الأسد السنبلة الميزان العقرب القوس الجدي الدلو الحوت تسيتي دا أتي إلمن تورارن دا إلمن القضاء قدانر ور wato taurarin ya zama suke gudanar da kansu to da lam yahbitul mirrikh fi sarban da tauraron mirrikh wanda shi al mirrikh shine da farisanci suke kiran shi Bahram shine suke kiran shi da Bahram kuma shine watan March Maris kuke cewa ko a Mars da larabci ne suke cewa Maris Maris ko to watan March shine suke kira Marrikh da farisanci Bahram wanda kuma Rumawa bauta mishi suke sune shine ilahul harbi a gurinsu shi ne wai allan da ke shar'anta yaƙi ya hukunta yaƙi waliyazu billah an gane ko to shi ne mirrih to in dai haka ne mirrihun da wasu mabauta mushi suke ya za a iya fada cikin saraban lokacin da yake fadawa cikin manzil na saraban zafin rana ne ke mai yawa in zafin rana ya mai yawa sai ya fada cikin saraban shi kuma saraban wato manzili ne mai sanyi da yawa to kaga inda abun bauta ne ya za a yi har zafi ya mai yawa ya nemi mafaka kaga ba zai yiwu ba والشمس في الحمل المضيء سريعة حمل منذ شيني منزل نفركوكو تكن بروج wasu sun fassara wasama idatul buruj idatul buruj suka ce manazilul shams wal qamar manazilul shams wal qamar sai dai wato falaki na rana ita rana cikin falakin ta take gudanawa a tsakanin manazil din haka shi ma wata ba wai ana nufin rana da watan suna tafiya bambatu bamba ba zai yiwu ba lishamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamara wala al-lailu sabiqun nahar da akwai asar ɗin da ke cewa tsakanin falakin rana da falakin wato wata tafiyar shekara 500 tafiyar shekara 500 kuma a saman doki in garman doki kaga nesa ne ba kusa rana ta kama wata gargajiyanci ne gargajiyanci ne za mu zo mu yi bayani akan wannan shi ma al'ada ce ta maguza wanda sai rana ta kama wata an fahimta ko sai malam ya ce washamsu rana fil hamalil mudi'i sari'atun tana yin sauri a lokacin da take cikin hamal wanda yake mai haske hamal muka ce manzili ne daga cikin manazil goma sha biyan nan to lokacin da ta sauka a hamal to lokacin rana tana ɗan yin saurin gudanawa kenan sai ya zamanto kamar a lokacin sanyi kenan ko wa hubutuha fi kawkabil mizani saukarta kuma a cikin tauraro na mizani annajmu da da alkaukab akwai bambanci shi annajm wata ne da ke tsaye guri guda amma alkaukab tauraro wanda yake tauraron da ke tsaye guri guda shine annajm kuma alkaukab tauraro wanda yake wanda yake gudanawa kamar su almushtari da zuhal da sauransu an gane ko to da haka almizan shi ma ahadul buruj ne ahadu alburuj ɗaya daga cikin waɗancan manazil guda goma sha biyu da ai mun ji shi almizan ko mizan shine na nawa na bakwai ko yana cikinsu to rana lokacin da take ainihin wato a cikin hamal mai haske tana yin sauri sai ta fada kuma lokacin da ta fito ta hamal kenan sai ta fada a mizan an gane ko wanda shi a mizan din nan wato yana tsakanin aljauza da al'asad tsakanin aljauza da al'asad shine ainihin almizan wanda suna cewa yana farawa zamanin shi yana farawa daga 22 ga watan June. June shi ne wata na hudu ko? January, February, March, April, June. June na biyar ke. Na biyar. Wata ɗaya yake yi cir, rana tana wata guda cikin shi, shi almizan. Idan ya kama daga 22 ga watan June sai ya kai 22 ga watan July. Wata na shida. Shi ne July. wanga duk ba hasashen su gane ku wadda hasashen su sai ya ce wa shamsu muhriqatun li sittati anjum rana tana kona taurari guda shida ai taurarin yawan tsiya gare su akwai taurari guda shida wanda rana tana kona kuma cikin taurarin akwai wanda wasu bauta musu suke to kaga kenan bautar tauraro ya rubuce tunda har konewa yake lakinnaha wal badru yankhasifani sai dai ita da ranar da tauraron da yake hasken shi ya cika shine al badr daren 14 15 ko 13 13 14 15 to su da kansu da ranar da tauraron hasken su na disashewa kaga gaba da gaban take wancan na botan tauraro rana ta kona tauraron shi ko ya ɓoye ai ga can yakan ɓoye cikin wani manzili daga cikin manazil to ita kanta ranar Allah sai ya sa haskenta ya disa shi kenan ita ma ba za a bauta mata kamar yadda annabi Ibrahim lokacin da yake tattaunawa da mutanen shi falamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaba qala hadha rabbi sai ce kenan zan iya cewa wannan tauraron shine abun bauta tunda cikin su akwai masu bautar tauraro ga ce ya fahimta haka nan ne falamma falamma afala lokacin da tauraron ya guda ba tsayawa zai yi hasken shi ya bushe qala la uhibbu al-afilin ce a ni na fi son Allah da kullun yana nan falamma ra'a al-qamara bazighan da yaga wata ya bayyana kaga ai hasken wata yafi nan yafi na tauraro qala hadha rabbi falamma afala qala la in lam yahdini rabbi la akunanna min al-qawmi ad-dallin falamma ra'a ash-shamsa bazighatan kaga ita gaba take da kowanne da ya ga rana ƙuru-ƙuru ƙala haza rabbi haza akbar falamma afalat kala ya qaumi inni bari'un mimma tushrikuna yace jama'a mu kawo mu dawo mu runguma Allah duka waɗannan suna samun matsala da tauraron da watan da ranan gabaki daya shine wash-shamsu fi hamalil mudhi'i sari'atun wa hubutuha fi kawkabil mizani wal minani wash-shamsu muhriqatun li sittati anjumin kaga ita gaba take tana kona har taurari shida sannan lakinnaha ita aishamsu din wal kamaru da taura wal badru da wata da ya cika hasken shi yan khasifani lokaci 14 sai gaba haske daren 13 daren 14 daren 15 kaga ba haske wani lokaci da rana tsaka kaga ba haske ai an yi dare biyu ko naga ya kai 2003 ne ko ya kai da mil turwa da aka yi eh 5 ne ko yawa 2005 2005 aka yi dare biyu gari ya ɗimi da duhu tun da wannan mu a lokacin cewa na aka yi shekara talatin da suka wuce an yi wanda ya fi wannan wanda hannunka ma ba ka iya gani da rana tsaka kai ba ka iya ganin hannunka tsabar duhu yanan muna makaranta muka yi ta koke-koke da muka yi ta sallah ga sani ba ikon Allah na'am والشمس محرقة لستة أنجم لكنها والبدر ينخسفان ولربما سودة تيوما درن راnar da watan kaga sun yi baki kirin shine wannan ko ana neman su yi haske su yi duhu wa ghaba diyahuma hasken su ya bushe wa huma li khawfi llahi yarta'idani rana da wata suna ainihin wato girgiza ne saboda tsoron Allah in kaga sun kisfe din nan to tsoron Allah kamar yadda ai an yi zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam ranar da dan shi Ibrahim ya rasu sai rana ta kisfe mutane suka ce ba dole ba dan annabin Allah guda ya rasu nabi ya zo akai sallah akai sallah ya ce wa mutane ya ku bayin Allah inna shamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yankhasifani li mauti ahadin minan nasi wala li hayatihi fa idza ra'aytum minhuma shay'an fabadiru ila salati yace rana da wata da kuke gani ayoyi biyu ne daga cikin ayoyin Allah ba sa kisfewa dan an haifi wani ko dan wani ya mutu da kun ga sun muku ba daidai ba ku yi maza ku je ku yi sallah ku yi ta tasbihi ku yi ta istighfari ina fata an gane wannan su ma bayin Allah ne اردد على من يطمئن إليهما ويظن أن كليهما ربان الشمس والقمر kai raddi ga wanda hankalin shi ke kwanciya dangane da rana da wata ma'ana yana girmama su girmamawa ta bauta wa yadhunnu anna kilayhima rabbani yana dauka cewa dukkan su su biyu ababan bauta ne ya man yuhibbul mushtari wa utaridan wa yadhunnu annahuma lahu sa'dan ya kai wanda kake son al mushtari al mushtari tauraro ne wanda yana sauka a ainihin wato manzil na alkaus alkaus yana cikin manazil sha biyu ko yana sauka a kaus shi ma yana cikin alkawaki bu sayyara a sayyara guda biyar ne utarid shine ya ambata bayan wannan ko da az-zahra ko az-zuhra shine muke ce mazara wacce ke dab da wata an ga wata a gaza ko sai al-marrikh sai al-mushtari sai zuhal sai zuhal utarid الزهرة أو الزهرة المريخ المشتري زحل mushtari yana cikin mafi girman taurarin da ake girmamawa a ƙudama'u ke girmama shi mutanen da suna matuƙar girmama shi su dai larabawa ba sa bauta mushi amma suna girmama shi rayatuma amma rumawa suna bauta mushi matuƙa shine a'zamu kaukabin a cikin al-majmu'a shamsiyya kwamboy kwamboy na rana kwamba din rana cikin taurari tana da kwamba eh kwamboy din ta to kaga akwai zara akwai zuhal akwai ainihin wato shi wancan wa yake mushtari akwai mushtari in tawaga aiwa ya hausa ɓaro-ɓaro ko to tawagar rana to don haka ya kai wanda yake son almushtari wa utarida shi ma da yana tare da shi wa yadhunnu annahuma lahu sa'adan yana tsammanin su biyun nan arzikin arzikin shi yana tare da su ko rabautar shi na tare da su lima yahbitani to me yasa suke faduwa su ruguje wa ya'luwani tasharrufan kaga kuma suna yin sama dan samun daukaka wataran sun yi ƙasa wataran suna neman a kusanto da su da ranar don wani tauraron in ya hasken shi kamar da suke cewa hasken shi ya fi ƙarfin nasu kamar su zuhura au zahara sai almushtari da utarin su kuma sai su yi ƙasa wancan ya maye gurinsu sai kuma bayan wani lokaci suna nema su ainihin kai zuwa gare shi wa ya zunnu a ainihin wa bi wahaji harri shamsi ya hatare kari ko suna ƙonewa saboda wahaji zafin zafin rana wahaju harri shams wahaj kamar taukidi ne na har na harara an gane ko akan ce qarrul bardi kenan tsananin sanyi akan ce wahjul harri shi ma tsananin me tsananin zafi to wa bi wahji harri shamsi da tsananin zafin rana yahtariqani suna konewa an ce tauraro ya kone ba fa ya mutu ba ya kone can zuwa wani lokaci kuma ya ya ainihin ya haske in ya kone ma'ana yayi duhu an gane zuwa wani lokaci sai ya rayu sai sai ya haske to kaga ya za yi abinda ake bauta mawa wata ran ya mutu wata ran ya rayu lam yahbitani lam yahbitani ba zai dauka ba lima ne lam ba zai dauka ba so da kaga inda sai ya zama lam yahbita za a goge nunin saboda jazm na lam lima yahbitani shine dai na darura yace لأجل الوزن وهو ما يسمى عند العروضيين ضرورة شعرية بايا أنا بيقال كومي با لما يكوي ديدي لما يهبطان أي بياني نيك يا من يحب المشتري وعطاردا ويظن أنهما له سعدان سيدي يجاو هنكلي سيتي لما يهبطان me yasa suke ƙasa wa ya'luwa ne su yi sama tasharrufan dan neman ɗaukaka wa bi wahji harri shamsi yahtariqani kuma yahtariqani suna konewa bi wahji harri shamsi da tsananin zafin rana dan me za a bauta musu atakhafu min zuhalin shin zaka dinga tsoron zuhal yana tare da wa'incan wa tarjul mushtari kuma kana fatan samun nasara daga mushtari shi ma da yana tare da alkawakibus sayyara wakilahuma abdani mamlukan alhalin duka su biyun bayin Allah ne Allah ke mallake da su wallahi na rantse da Allah law malaka hayatan aw fana da almushtari da utarid ko zuhal da mushtari sun mallaki rayuwa ko mutuwa alfana alfana'u shine mutuwa ko lasajattu nahwahuma da in sun fito sai in musu sujada liyasdani'ani dan su kula da ni wasdana'tuka linafsi Allah ya ce mun maka kintsi mun kula da kai linafsi dan kai mun aiki in ji Allah haka ya ce ma annabin Musa to sai ya ce da taurarin nan biyu zuhal da mushtari su ne ya gabatar ambatan su ko law malaka hayatan da suna mallake da rayuwa za su iya rayar da mutum aufana ko suna mallake da mutuwa za su iya kashe wani kaga sun zama abin bauta kenan لسجدت نحوهما kaga law harfu limtina'i lilimtina idza ka iya cewa inda wannan ginin zai iya halitta sai in bauta mishi ba za a ce kana nema ka bauta ma wannan Allah ba ai ba zai yiwu yayin halittan ba ko to ba zai yiwu in bauta mishi ba shine harfu limtina' lilimtina kamar yadda Allah ya faɗa kan annabawa law ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun law din nan ba zai taba yiwuwa ba annabawa su yi shirka to tun da haka ne ko Allah ba zai ruguza aikinsu ba to amma da za su yi ga kaddarawa da sai an rusa aikinsu to hakan nan tauraron mushtari da tauraron zuhal da suna iya halittawa ko suraya da na musu sujada kun fahimta ko kaga yana daidai da faɗin Allah ta'ala kul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin in Allah na da da to ni ne farkon masu bauta ma Allah akan hakan cewa yana da da to amma me ba shi da shi haka Allah ba zan taba yadda ba an gane ko ko ai zama at-ta'liqu bil muhal rataya abu da abun da ba zai yiwu ba in kuna so in bauta ma tauraron zuhal da tauraron mushtari to yau su halitta ko su kashe wani kaga ba zai taba yiwuwa ba kenan lasajattu nahwahuma liyastani'ani wa liyafsaha fi muddati ko wa liyafsaha ko kuma dan su ƙara faɗi fi muddati a cikin ajalina manje ba a kwana da ya kai wa yuwassi'a rizqi kuma da sun yalwa da za su yalwata arziki na bil ihsani yaktanifani su ainihin gatanta ni da kyautatawa su iktinaf shine rungumo mutum da bashi gata bal kullu zalika fi yadillah a'a duka wannan yana hannun Allah kaga ya rusa waccan magana kenan Allah ke halitta Allah shi ke kashewa shi ke rayawa shi ke kashewa shi ke wato ƙara ajalin mutum shi ke yalwata arzikin shi allazi wanda Allah nan shine wanda zallat li'izzati wajhihi thaqalan athqalan aljinn wal ins nauyin nan na halitta guda biyu da suke saman ƙasa mutane da aljanu zallat sun kaskanta li'izzati wajhihi saboda izzar fuskar shi so da buwayar ubangiji mutum da aljin sun ba da kayi ko ka bayar cikin ruwan sanyi ko ka bayar ala tilas amma dole ka yadda dai Allah da yake gudanar da lamarinka amma baka yadda ba inuwa ka tami ta yadda wa zilaluhum bil ghuduwi wal asa an gane ko to nan muka tsaya ko faqad istawa zuhalun wa najmul mushtari wal ra's wal dhanabu al azimi al azimu shan to mu bar shi haka da malam mujahid Allah ba da ladan niyya da lokacin ne an dan rage shi saboda sanyi Allah ya samu da